قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك مما أنزلنا إليك إن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقا عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب لليم فلولا كانت قريتنا آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنظر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن اعبدوا الله الذي يتوفيكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدي فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحي إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نبي وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يفنون صدورهم ليستغفروا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي يتوفيكم بالليل و... وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحدثه ألا يوم ياتيهم ليس مصروفا عنهم وحاك بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن ذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن ذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه yau sha shida ga watan Ramadan, hijiran Sayyidina Rasulullahi sallallahu Alaihi wa alihi wasallam shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku, a daidai da sha bakwai ga watan April shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya. Za mu ci gaba da karatun Alkur'ani mai girma, za mu tashi a suratun Nisa'i aya ta ɗari da hamsin da hudu wa rafa'ana fawqahum at-tura أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في الصف وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في الصف واخذنا منهم ميثاقا غليظا آه الله سبحانه وتعالى يتي كما من دوكك dutsen tsur a samansu saboda alkawarin da suka yi na bin annabi Musa idan suka ga ayoyi, to bayan an nuna masu duk ayoyi sun bitunce sun kafire, sun kafirce, a Allah su mata ce sai muka ɗaga dutsen tsoro a samansu, muka ce to shi kenan yanzu ko ku imani ko a sauke dutsen a kanku a halaka ku gaba ɗaya. Mun dai sani Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana alkawurran da aka yi da su ga can a suratul bakara an karanta wa zakarna min mithaqa bani isra'ila ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimu salata wa atu zakata wa thumma tawallaytum wa antum mu'ridun ah wato Allah subhanahu wataala ya dauki alƙawura da su da dama akan biyayya ga Allah akan sada zumunci akan biyayya ga iyaye duk suka kafirce ah Allah subhanahu wataala ya ce to sai muka dauki wannan dutsen muka daura a saman su wa qulna lahum udkhulul baba sujada muka ce musu ku shiga cikin kofan garin Ariha ko ko Albaitul Maqdis kuna masu ƙasƙantar da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala. Malamai suka ce shi yasa ibadansu za ka ga wato kamar sujada ne domin aka ce sujadan ba dole sai goshi ya taɓa ƙasa ba inda an dukar da kai daga ba kuma yana nufin cewa wanda dukar da kai ya zama sujada ba kenan wata akwai sujada ta ibada wanda Allah subhanahu wataala yake umarni da ita ga musulmai ita ce sujada ta kai goshi ƙasa goshi da gaɓuɓɓa guda biyar kamar yadda muka sani akwai kuma sujada a harshen larabci in aka ce sujadan yana nufin kawai kaskantar da kai gaba ɗaya to kulna lahum udkhulul baba sujadan muka ce su shiga wannan kofan suna masu kaskantar da kai malamai suka ce abin da yasa saboda an daga wannan dutsen a saman su shi yasa har yanzu ibadansu zaka ga kansu yana ƙasa amma suna waigen sama saboda suna tsoron ko dutsen zai faɗo musu har yanzu basu bushe suna cikin wannan tsoron ba wa qulna lahum la ta'du fi sabt muka ce masu kada su yi ta'addanci a nan wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya kira shi ta'addanci ranan asabar can kisan was'alhum anil qaryati allati kanat hadirat al-bahri isati bishanuhum yawma sabtihim shur'an wa yawma la yasbituna la tatihim a wato kazalika nabluhum bima kanu yafsukun ko a wato Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabce su da cewa duk ranar asabar mun dai san kisan gaba daya suna da dama su yi kama kifi a dukkan ranaku banda ranan asabar sai kifayen suka rika zuwa suna taruwa ranan asabar su kuma shikenan sai suka koma hila sai su zo su sa abubuwan kama kifi kashe gari wato kaman juma'a kenan kafin asabar din in kifin suka zo sai su taru musu ranar asabar sai su zo ranar lahadi su kwashi za su yi wa Allah subhanahu wataala hila ya zama dalilin azabtar da su da mai da su birrai saboda saban Allah su da yawan wato gutuncewa Allah da bijire masa cikin ni'imominsa to anan akwai darussa la ta'du fi sabti na farko ka duba kifi ne za a kama amma Allah ya kira shi ta'addanci kifi ne za a yi wa ta'addanci saboda Allah ya hana kuma ya zama dalilin azabtar da al'umman da ake kiransu sha'abullahi al-mukhtar zababbun bayin Allah zababbun mutanen Allah ƴaƴan annabawa amma Allah subhanahu wataala ya azabtar da su saboda sun kama kifi a ranan da Allah subhanahu wataala bai musu umarni ba wannan babban darasi ne Allah subhanahu wataala kuma ya kira shi ta'addanci ne wannan abin sannan abu na biyu wato yanda Allah subhanahu wataala yake wa bayi jarabawa da ni'imoma domin a nan su jarabawa aka yi musu da ni'ima an ba su ne amma bayarwan ya zama dalilin ibtila'i don haka kada kullum kaga samu da yawa don su sun ga kifi da yawa ranar yau malayas litun sai suka ga wannan a matsayin ni'ima ce ta Allah subhanahu wataala bari su su zo su kwasa duk da Allah ya hana su don haka bawa sai ya hankali wajen waton muwajaha da jarabawan Allah subhanahu wataala da da watan ibtila'in Allah domin ibtila'in Allah zai iya zuwa a babin bayarwa zai yi Allah ya baka amma jarabawa yayi mata zai ya baka amma hana ka yayi Allah ya kare mu wa akhadna minhum mithaqan ghaliza mun dauki alkawari mai karfi a wajen su akan kiyaye waɗannan abubuwan da ake musu alkawari da kiyayewa kuma suka ki kiyayewa fa bi ma'anar zai وبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا فبما نقضهم ميثاقهم Allah subhanahu wataala ya ce to saboda warware wannan alƙawarin waɗannan alƙawuran ga sunan dai kamar yadda muka faɗi ko alƙawar idza akhadna min annabi wa idza akhadna min taqa bani isa la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nas husna wa aqimu salata wa atu zakata thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum muridun وإذا أخذنا منكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان زوا كرشي واتو دي الله سبحانه وتعالى دو wannan alƙawurran da yayi da su suka zo suka warware idan muka lura a cikin alƙawurran nan zamu ga Allah subhanahu wataala ya kaddamar da wasu abubuwa wanda a zahiri za ka iya cewa sun koma baya ne akan tsaye da sallah da ba da zakka ko su ne kyautata wa iyaye a zahiri na ce kyautata wa iyaye kyautata wa makusanta kyautata ma marayu kyautata wa miskinai mabukata abin da ya sa irin waɗannan nau'o'in umarnin Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddamar da su saboda su umarni ne wanda ba su da zahirin sha'ira in an yi su an yi su kawai in ba a yi su ba ba a yi su ba ina fatan an fahimta in an kyautata wa iyaye an kyautata in an kyautata wa mabukata an kyautata kuma kyautatawa shine manufan bawa kamar yadda Allah subhanahu wataala da bayi a cikin bayinsa kamar yadda muka faɗi amma sallah mutum zai iya sallah amma bai sallah ba zai iya yin zakka amma bai yi zakka ba ko to saboda haka Allah subhanahu wataala ya kaddamar da waɗancan abubuwan wanda su ibadu ne na lu watan ibadu ne na hakika wanda idan an yi su to kawai an same su idan mutum ya zama mai ladabi mai biyayya ga iyaye kawai yayi biyayya ga iyayensa iya zama mai kyautatawa ga waɗannan waɗanda aka lissafa kawai ya zama mai kyautatawa gare su to da yawa daga mutane kuma suna shagala da zahirin ibada din sai su bar ma'anan ibada an ce ka yi azumi ka yi azumi amma bai hana ka faɗin munanan kalmomi da abubuwan da Allah subhanahu wataala baya so ba zagi da batsa da sauransu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa irin wannan mutumin baya da wani abu a cikin azumin sa banda yunwa da kishi Allah ya kare mu to haka dai saboda haka Allah subhanahu wataala ya musu umarni da waɗannan abubuwan sai suka rike zahirin sai suka bar ainihin ma'ana suka rike zahirin abubuwa suka bar ainihin abin da aka yi musu umarni da shi a zahiri suna nuna kamar suna rike da alkawari amma a haƙiƙa ba su rike da shi Allah subhanahu wataala ya ce to sun warware alkawari bai ma nasrihim mithaqahum wa kufrihim bi ayatin Allah da kafircewa bijirewansu ga ayoyin Allah wa qatlihimul anbiya'a bi ghairi haqq da yadda suke wasu malamai suka ce suna ƙoƙarin kashe annabawa wato suna iya ƙoƙari kamar yadda za mu gani a abin da suka yi ƙoƙarin yi ga annabi isa alaihi salam wasu suka ce a'a ana nufin shahadantar da annabawa ɗin amma ana nufin annabawa waɗanda ba manzanni ba domin idan manzo ne Allah subhanahu ta'ala ya aiko shi cikin jama'a to ba zai yiwu Allah ya bar waɗannan mutanen su shahadantar da shi ba. Amma idan annabi ne saboda Allah subhanahu wataala bai daura mashi wajibin taklifi bai daura mashi wajibin isarwa ba saboda haka zai yi ma ba a san shi annabi bane saboda haka ba mamaki a shahadantar da shi dan babu wani nauyi na isar da sako amma matukan manzo ne Allah subhanahu wataala ba zai sallata wani akan manzansa wani ya shahadantar da manzon Allah manzo daga Allah ba wannan yasa malamai suke maganganu akan hadisin cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya guban naman ba Yahudiya ne dalilin wafatinsa sallallahu Alaihi wasallam. Wa ƙaunihin ƙulubuna gulf, da yadda suke faɗin cewan su zukatansu suna kulle. wato ba abin da wani sako da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zai zo da shi wanda zai shiga cikin wannan zukatan na zukatan suna kukkulle wasu suka ce kuma a'a abin da kaulihin qulubuna gulfun yake nufi watan zukatan su sun cika da ilimi ka san suna da'awan su masu ilimi ne suna da'awan ba wani ilimi da ba su da shi saboda haka ba wani abu da za a zo masu da shi kuma sabo musamman larabawa ba a saba aiko a manzanni daga cikin larabawa ba duk manzannin da Allah yake aikowa daga cikin banu Isra'ila ne galiban to saboda haka suna cike da ilimin littafai da abubuwan da manzanni suka zo da shi dan haka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da sakon musulunci sai ce to me za kuma a gaya masu ƙari akan abin da suka sani ai sun san komai saboda haka suka ce qulubuna gulfu Allah subhanahu wataala ya ce bal taba Allahu alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila a'a Allah subhanahu wataala dai saboda sun butulce sun kafirce to sai yayi kulli zukata ya tabbatar da su akan kafircin Allah subhanahu wataala ya kare mu bawa kamar yanda hadisi ya gaya mana ko inna ahadakum la yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba inda Allah kazzaban da yawa idan bawa ya lizinci laifi to yakan kai lokacin da Allah subhanahu wataala ya riga ya sallama malaf dinsa watan kaman dai a ce an yi stamp akan takaddansa akan wannan abin to saboda haka ko ya da zai so ma ya juya ba zai iya juyawa ba ko da zai so ya bari ba zai iya bari ba ko da zai so ya bar kafirci in akan kafirci aka yi stamping dinsa to ba zai iya barin kafirci ba haka kuma Allah yake wa wasu akan imani ko Allah subhanahu wataala ya tabbatar da su akan imani sune irin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka daina musu alƙawarin aljanna wani dan aljanna ne wani dan aljanna ne abinda ake nufi shi kenan irin wannan Allah ya riga ya tabbatar ko da dukkan laifin halitta za a tattara masa sai ya tafi aljanna saboda Allah subhanahu wataala ya riga ya rubuta shi a matsayin dan aljanna kuma ma yubaddalu alqawlu ladayya wa ma ana bizallamin lil abid abinda Allah ya riga ya tabbatar ba wanda zai canza shi to amma Allah subhanahu wataala saboda rahaman shi kaga siyaki ne na azaba da sabawa kuma Allah ya gaya mana me yasa ya tabbatar da su akan wannan kafircin saboda su ne suka kafirce Allah ya nuna musu hanyar shari'a sun butulce sun kibin hanyar shari'a saboda haka Allah subhanahu wataala ya tabbatar da su akan kafirci shikenan ba za su kujuwa ba amma duk da haka sai da Allah ya yi istisna'i fala yu'minuna illa qalila ba za su yi imani ba sai ɗan kaɗan daga cikinsu don inda Allah ya ce fala yu'minu to da har abada daga cikinsu ba a ƙara samun wanda zai musulunta ba to amma Allah subhanahu wataala sai ya cire wasu daga ciki ya ce to waɗannan kaɗan ɗin to don haka wanda a lokacin kila yana shakku ko ya shiga musulunci ko ya tuba ya dawo musulunci bai gama tabbata ba to in ya ji illa qalilan sai zuciyar shi ta karfafu akan cewa bari ya kokari ya koma cikin addinin musulunci na'am wani kofi وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما
وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما haka kuma dalilin wannan saboda kafircewansu har yanzu da abin da suka faɗi da faɗinsu a kan Maryam, buhtanan azima, watan ƙage ƙarya mai girma, wal iyazu billah. Mun sani, kisan Sayyidatuna Maryam, kissa ne mai darussa a ciki, amma mun karanta shi a suratu Ali Imran da tafasil ɗinsa ko? إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم دقنين قصة تفارة ما يفي أنت تتي الله ناباك أكائدة وجن إبادة أنا نذر وسو شكرا سيأتي أن ينذر ونم shikenan shi an baiwa Allah shi zai je kawai ba abin da zai rika yi sai hidima a wajen ibada ba neman komai daga albashi ko wani abu to amma waɗanda ake nazarin su a wajen ibada maza ne ba a nazarin mata wanda ake kaiwa a yi bada su dan wajen ibada maza ne ba a bayar da mata a wannan lokacin to ita kuma ga ta lokacin da ta ɗauki ciki sai ta sauri ta ce ta ba Allah da ta tashi haihuwa sai ta haife ta mace falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa Allah ya ce wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dhakaru kal unsa wa inni sammaytu maryam wannan maganan ta ne wa inni u'iduha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المهراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب تقعينا نقطة نبيو إتكما كجاء زكريا ميتي متى أنى لك أنى لك daga ina kika sami wannan ko? Sai ta ce, huwa min indillah daga wajen Allah. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah yana azurta wanda ya so ba tare da duk abin da hankali ke iya sawarawa ba, ba tare da littafin hankali ba. Allah Allah yana ba wanda ya so abin da ya so. Sai Allah ya ce to za a dawo da abin kanki. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك منه اسمه المسيح عيسى مريم وجيها في الدنيا والآخرة ولقد من يكلم الناس في المهد وكان من الصالحين قالت رجع أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر كاجا تن تاتي ياتي متى أن لك ko daga ina kika sami wannan sai gashi ita ma da Allah kuma ita ta bada amsa a wancan lokacin tace inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab Allah yana abin da yaso ba tare da lissafi ba watan aka ce lissafi ba wai lissafin daya biyu ba a'a lissafin hankali ba tare da abin da hankali zai iya ganewa ba to tunda haka ne kina da wannan makamin to za a yi maki imtihani akan wannan makamin naki saboda haka in aka zo aka ce mata to shikenan ke kuma yanzu za a baki ɗa za ki haifi ɗa ba namiji za ki haifi ɗa anna ya kono ne waladun walam yamsasni bashar ya za a yi in haifi ɗa alhali namiji bai shafe ni ba Allah subhanahu wa ta'ala ya tuna mata ai Allah subhanahu wa ta'ala yana abin da ya so ita ta faɗa ta ba annabin Allah amsa da wannan wanda lokacin da ta bashi shi kanshi nan da nan ya dawo cikin ayyacinsa ko ya tuna ah to ai inna Allah yarzuqu man yasha bi ghairi hisab dan me zan rika tunanin na tsufa iyali na ba su haihuwa da sauransu ya Allah bani hunalika da zakariya rabbahu qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a ko nan da nan a wajen malamai suka ce daga cikin wannan ma'anansa akwai lokuta da wurare na musamman don amsawan addu'a wanda suna amsuwa ne kuma saboda wajen wajen amsawan addu'a ne kaga sai da tuna Maryam saboda matsayinta wajen Allah da kuma inda take ibada da kuma irin magana da ta faɗa annabi Zakariya yana jin wannan daga wajenta sai ya gane nan wajen yardajjen Allah ne in aka roki Allah a wajen Allah zai amsa to daga nan da nan a nan take a wajen ya roki Allah subhanahu wataala Allah ya bashi da kuma Allah ya bashi to haka dai kissan sayyidatuna Maryam yake ma'ana abin da muke so mu ce kissa ce wanda Allah ya yi ta da muqaddima in Allah ya so zai iya kawai ba muqaddima ba komai ba ai wannan duka shimfidan ba kawai a waye gari ita sayyidatuna Maryam kawai ta ganta da ciki Allah ya so ya haka ba aiko mata mala'iku ba ba sanar da ita ba ba a bata wancan karatun da ita da kanta ta yi ma wasu tishinsa tininsa ba kawai ta ganta da ce to amma Allah subhanahu wataala bai yi haka ba saboda ya nuna mana watan na farko dai ya sauƙaƙawa ga zuciyar Maryamu dan in ta ganta da haka kila za ta fara tunanin ko kila cikin bacci bata sani ba wal iyazu billah wani ya iktisabin ta ko wani dalili ba za ta sami yaqinin cewa wannan abin daga wajen Allah bane duk da ita ta bada amsa da huwa min indillah to saboda haka sai Allah subhanahu wataala ya barta ta wuce da dukkan waɗannan darussa aka koya mata aka tuna mata aka tusa mata Allah ya kara mata aminci saboda matsayinta wajen Allah subhanahu wa ta'ala da matsayin wanda za ta haifa ko bi kufrihim wa qawlihim ala maryama buhtanan azima to amma duk da haka wal yazu billah suka ke kashe kasa yahudawa kenan suka faɗi magana mai muna ga maryam suka yi mata kage cewa ta zo da abin da Allah subhanahu wa ta'ala baya so na'am
وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبح لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا da faɗinsu watan Allah subhanahu wataala har yanzu me yasa fa zulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi kathira me yasa Allah subhanahu wataala ya musu abubuwan da ya musu to duka dai dalilan daga ciki da fadin su inna qatalna almasiha isa ibn maryam rasulullah cewan su su sun kashi almasih annabi isa alaihi salam manzon Allah dan maryam وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له Allah subhanahu wataala ya ce ba su kashe shi ba kuma ba su rataye shi ba kawai dai an musu tashbihi ne watan an an an shabbaha musu wani ne da shi fa innal ladina ikhtalafu fihi la fi shakkin minhu ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'a dhann wa ma qataluhu yaqina a waɗanda suke kokonto suke saɓani su ne Yahudawa da Nasara suna nan cikin kokonto suna nan cikin zato a cikin lamarinsa ba abin da suke bi sai zato Allah ya ce kuma ba su kashe shi ba da ya ƙini watan gaskiyar magana shi ne ba su kashe shi ba. Allah subhanahu ta'ala yana ƙara faɗin dalilin fushinsa da Yahudawa. waɗanda yake faɗa mana ghairil maghdubi alaihim dinnan a faɗin su cewa sun shahadantar da annabi isa alaihi salam wanda yake mun san kissan dai shi ma annabi isa da lokacin da ya zo yana zaune cikin hawariyin ɗinsa suka yi ƙoƙarin su wakilta waninsu an ce sunansa tsatsayanos an dai faɗi sunaye da yawa an ce sunansa sirjis a sunaye da dama dai amma muhimmi kamar yadda kullum muke faɗi wato shi alƙur'ani abin da yake muhimmantawa shi ne darasi ba ba wanda darasin ya faru da shi ba saboda haka suka aika wannan ɗayan nasu an ce maganganu ne da yawa wato akwai maganganu akalla guda hudu wasu suka ce a'a sun tashi ɗayansu ne don ya shiga ya je ya shahadantar da annabi isa alaihi salam wasu suka ce a'a sun tashi ɗayansu ne don ya shiga ya je ya tajassus ya je ya leƙen asiri ya ga halin da su annabi isa alaihi salam suke ciki wasu suka ce a'a sun shigo ne da yawa da suka shigo sai annabi isa alaihi salam suna tambaya wane ne a cikinku ba su gane annabi isa ba wane ne isa to dama annabi isa alaihi salam ya gaya musu su hawariyun ɗin cewa idan suka shigo za su shigo da niyan shahadantar da ni duk wanda ya fansar da kansa ya ba da kansa shi aka shahadantar da shi to ne masa alkawarin aljanna saboda haka suna shigowa suka ce wane ne isa sai ɗayan cikin hawariyin ɗan annabi isa ya ce shi ne saboda haka suka shahadantar da shi kuma annabi isa allah subhanahu wataala ya ɗauke shi zuwa sama to haka dai akwal ne da dama muhimmi dai a ba su shahadantar da annabi Musa alaihi salam ba muhimmi Allah subhanahu wataala ya tsirar da annabi Musa ta hanya ta mu'jiza wacce take a wancan lokacin wannan duka mu'jizozin guda biyu da annabi na annabi Musa da na sayyidatuna Maryam duka abubuwa ne wanda hankali ba zai dauka ba amma yanzu a zamanin mu mun kusanci yuyuwan mu gane yuyuwan a aikace haka ya iya faruwa ko na farko dai ita mace ta haihu ba tare da namiji ba yanzu ɗan adam yana ta ci gaban da yana kokari ya samar da ɗan adam daga wani ɗan adam ba dole sai an sami jinsi biyu sun haɗu ba saboda haka yoyon wannan ya ƙara kusa da hankalinmu wanda a da abu ne wanda yake mustahil a hankalin mutanen da wannan kuma yana nuna mana ba duk abin da hankali yake ganin shi ba zai yiwu ba da gaske shine ba zai yiwu ba zai yi lokacin abin ne bai yi ba mafi yawan abubuwan da muke ganin su mu'jizozi mafi yawan su mafi yawan mu'jiza sun zama mu'jiza ne dan lokacin da suka zo sun zama mu'jiza ne saboda lokacin da suka zo bayan wannan zamanin zamani ci gaba na zuwa na ɗan adam za a kai lokacin da ɗan adam zai iya irin wannan aikin ba da sunan mu'jiza ba ta hanyar asbab to da haka abin da sai da tuna maryam ya faru da ita ga yana abin da ya faru da annabi isa alaihi salam a ɗauke mutum zuwa wani duniya shi ma Allah subhanahu wataala yanzu ya sakare wa ɗan adam ya fara gwada haka ko ɗan adam ya fara gwada haka yanzu ya fara ƙoƙarin ya ɗauki mutum ya kai shi zai yi ka ce a ai wannan cikin wasu na'urori ne ko cikin wasu to duka dai ya nuna cewa akwai yoyuwan abin zai iya yoyuwa kenan tunda zai iya yoyuwa to kila zuwa gaba ba sai an shiga wani na'ura da ɗan adam yake gani mai girma da sauransu ba kila ɗan adam zai iya ta wata hanya mai sauki ya tafi zuwa wata duniya to haka irin wannan abin ne Allah ya yi wa annabi Musa annabi Isa alaihi salam amma banu Isra'ila ko Yahudawa a lokacin da ma waɗanda suke mabiyan annabi isa domin da mabiyan annabi isa da banu isra'ila da yahudawa duka sun yi saɓani akan wannan duka sun tafi akan wal iyazu billah su da suke cewa shi Allah ne sai kuma gashi suna yadda cewa an shahadantar da shi watan Allah ya sallaba ya ɗaura waɗanda suke bayi kenan akan kansa wal iyazu billah wa qawli inna qasalna al-masiha isa ibn maryama rasulullah Allah subhanahu wa ta'ala ya akkada mana cewa shi manzon Allah ne dan ba a tsaya kawai Isa ibn Maryama ba aka ce Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu bas kashe shi ba kuma bas rataye shi ba domin bayan kamar yadda muka sani sun kashe wanda suka kashe dan uwan nasu sun zo da kansu suna sabani wasu na cewa to amma dai alwajhu wajhu Isa wal jismu jismu sahibina fuskan gaya nan dai na annabi Isa ne amma jikin kuma ba nashi bane nan wanda muka tura ne kuma in kana hada Isa fa aina sahibuna wa in kana sahib hada sahibuna fa aina Isa idan wannan annabi Isa ne to mu wanda muka aika ina yake idan kuma wannan wanda muka aika ne to ina annabi isa sai abin ya so ya zama rikici to idan kuma ya zama rikici to zai iya zama mu'jiza har yanzu ga annabi isa abin da ba su so ya faru zai faru mutane za su ƙara tashabbuti za su ƙara riko duk mabiya dan duk wannan abin ana yi ne dan kada mabiya su karɓi saƙon wannan manzon da ya zo daga Allah to mabiya ba za su bijire za su ce a lalle wannan manzo ne sai ya zama mutane duk gaba ɗaya sun koma hanyarsa to shi yasa tunda sun samu sun sami fuska to sai suka ɗauko shi sun san sun gane cewa akwai zato ba dole annabi isa ba ne to amma ya za su yi su rike mabiya kada mabiya su balle masu to sai ne suka ɗauko shi suka yi solve ɗinsa don duk mutane su rika zuwa suna ganin fuskansa suna ganin ga annabi isa masu duban wal iyazu billah to iyazu billah to shikenan sai su sami abin da suke so na ci gaba da sai tsara akan hankula na mabiya su zama suna ci gaba da matsayinsu na jagorori to Allah subhanahu wataala ya gaya mana ba su kashe shi ba a ba su rataye shi ba kawai an kamanta musu ne Allah subhanahu wataala ya sa musu wani kama ne na Annabi Isa alaihi salam amma dai ba shi din bane a maratibul ilm wato martabobin ilimi kamar yadda muka sani hawa hawa ne a ko dai zato ko kokonto ko kuma ilimi ko waham rudani to anan Allah subhanahu wataala yake gaya mana ba su da wani ilimi a ciki banda kokonto su ilimin su gaba ɗaya bai wuce ilimin kokonto ba kuma ba abin da suke bi sai zato zace zace kawai suke bi iya tabi'una illa dhanna wa ma tahwa al-anfus wa laqad ja'ahum min rabbihim huda a ba abin da suke bi sai zato malamai suka ce wannan hujja ne na cewa a abin da ya shafi aqida mu'taqad abin da ya shafi imani to ba a ginawa akan zato amma abin da ya shafi shari'a an ce shari'a kaman sallah azumi ibadu mu'amala za a iya gina watan zato na ilimi ba ba zato domin zato hawa biyu ne wata an ce zato a nan abin da ake nufi abin da ba za a iya cewa ba za ka iya rantsuwa cewa wannan maganan ya tabbata ba ina fatan mun fahimta ba za ka iya rantsuwa misali a wajen wasu malamai hadisi idan ya zo mutum ɗaya ya ruwaice shi daga mutum ɗaya daga mutum ɗaya abin da ake ce ma hadisul ahad ai kaga wannan zanniyu dilala ne zanniyu thubut ne a wajen akalla malaman aqida to ba za su dogara an ce aqida wato malaman da suke koyar da abubuwan da suka shafi kadaita Allah da itikadi cikin sa da abin da ya shafi wannan wanda shine abin da ayoyin nan suke magana akai to ba abin zato dole sai dai abi yaqini abin da ba a da kokonto cikin tabbatar sa amma duk abin da yake zato ne ba za a dogara da shi ba amma abin da wata an ce zato ba ka da tabbas cewa amma kana kyautar so zaton cewa ya tabbatan ya fi karfi to Allah subhanahu wata'ala shine yake karantar da mu yaqini duk abin da Allah ya karantar da mu to shine gaskiya to da haka ma qataluhu yaqina lalle a yaqini Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar mana ba su kashe shi ba na ضربه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما bal rafa'ahu Allah ilayhi wa kana Allah azizan hakima Allah subhanahu wataala ce abin da ya faru ba haka bane Allah subhanahu wataala ya daukaka shi zuwa gare shi wa kana Allah azizan hakim Allah subhanahu wataala mai buwayan mulki kuma mai iko saboda haka idan Allah ya ce ya daukaka shi zuwa gare shi karka ji cewa ya za a yi haka ya aka yi ina ya sami fuffuke yayi ina ya sami oxygen a wancan wajen da ya je ina ya sa ya aka yi ya daga to shine Allah ya gaya maka Allah mai buwaya kaga ko shedan ka tuna da me yayi isti'ana da me ya nemi taimako akan ya batar da mutane ba da wannan buwayan ba qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in to Allah subhanahu wa ta'ala yana da buwaya ba abin da ba zai yi ba a cikin mulkin sa da kun fa yakun saboda shine mai wannan mulkin saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya tuna mana wannan kuma shine abin da yazo ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin Isra'i da Mi'raj na'am وإن من أهل الكتاب ما ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا الله سبحانه وتعالى يقول با وني daga cikin mazowa littafi face sai ya yi imani da annabi isa alaihi salam kafin mutuwansa kuma ranar tashin kiyama annabi isa zai zo yana mai shaida cewan ya isar masu cewan Allah ɗaya ne ya isar masu cewan manzan Allah yana zuwa a bayansa amma kuma sun bijire wa mubashirin bi rasulin ya ce min ba'di ismu Ahmad malamai sun yi maganganu akan bamiran da ke cikin wannan aya wa in min ahli kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi bihi dinnan dama wannan an san dai ana nufin annabi Isa ne ko da yake wasu malamai suka ce a'a bihi ana nufin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama watan ba wani daga cikin mazowa littafi face sai yayi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama kabla mautihi kafin mutuwansa watan hatta ila balagatil hulqum dinnan wanda yake lokacin da gargara dinnan lokacin da imani baya amfani wasu suka ce a'a ana nufin sai ya imani cewa annabi Isa bawan Allah ne ba manzan Allah ba qabla mauti mafi yawan malamai suka ce a'a wa in min ahli alkitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi mautihi shi annabi Isa alaihi salam ma'ana Allah subhanahu wataala zai kawo shi duk wani banu Isra'ila ko ahlul kitabi da yake duniya a wannan lokacin to zai yi imani da shi duk wani ahlul kitabi da yake raye Allah subhanahu wataala zai tashi annabi Isa alaihi salam zai dawo ya tabbatar da adalci ya zama ɗaya daga cikin al'umman annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa Alihi sannan ya rasu irin rasuwan da sauran mutane duka suke yi kuma ranar tashin kiyama Allah subhanahu wa ta'ala zai sa ya zama mai shaida a kan bayi gaba ɗaya.
فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا آه وأكلهم الربا وقتله عنه ina ganin saboda wannan ayar tana haɗe da ayar da ke bayanta kuma aya ne da ke magana akan riba da sauran abubuwan da suke ta'allaka da ita za mu bari insha Allah mu amsa abin da muke da shi da tambayoyi وأخذهم الربا وقتله عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل Ah, wannan ta ce ita mace ce ta kasance ba ta iya karanta alkur'ani sai ta daga murya. To, shi dai mace ana son su sauke muryansu ba son su riga daga murya da yawa ko a wajen karatu ko a wajen komai. amma musamman idan ana zaton muryansu zai zama abin fitina ga wasu to nan ne wato hani ya fi tsanani akwai saɓani a cikin daga muryansu a cikin sallah ko rashin shi amma dai wannan tana tambaya akan karatu ne kawai amma muryar mace ba al'aura ba za ta daga muryanta za ta yi maganar ta yadda take yi amma idan ana zaton wannan muryan zai zama fitina ga wasu to a nan ne a bai halatta ba. In mutum ya rasu cikin watan azumi, azumin da bai samu ya yi ba, za a ciyar a maimakonsa na baya watan kafin rasuwan shi ya ce za a rama masa ne ko za a ciyar za a ciyar ba a rama wa mutum azumi wannan yana tambaya kan amfani da mai mai fito da gashi to idan mace ce tana so ta fito da gashin ta ai ba laifi bane ai sashin jikinta ne in ta sa mai ya fito da gashin ta ba wani abu mutumin da yake da kamfani idan zai fitar da zakka zai yi lissafi ne har da value din injunan a'a ba zai yi lissafi da su ba matar da aka sake ta sannan mijin ya ci gaba da mu'amala da ita bayan saki ai mujarradin zuwan mata bayan saki yana nufin ya dawo da ita illa ya aikata abin da bai halatta ya dace ba ya kamata ya furta dawo wanda ita tukuna kafin zuwan mata matukan sakin ba saki uku bane mutum ne yake bin wani bashi sai mutumin ya hana shi kuɗi sai wata rana kuɗin wanda ake bi bashi din ya shiga hannunsa sai ya rike. To, wasu suna ganin yana daidai da irin hadisin hididin nan wanda manzan Allah sallallahu ya ce mata ki cike da iyalinki gwargwadon abin da kuke bukata. So da haka ma'ana suna ganin babu komai zai iya rikewa idan wancan ya kirki ya rike mashi kuɗi zai iya rike gwargwadon kuɗinsa a cikin wannan kuɗin. Wannan tana da yana da ko tana da ko yana da stones a kidney dinsa sai likita ya ce ya sha ruwa da azumi kuma duk lokacin da ya dau azumi sai ya dame shi ai ba shi da lafiya sai ya hakuri da azumi in ya warke sai ya yi ko ya ciyar mutumin da yake azumi kuma yake wasa da iyalinsa har yayi inzar ya aikata sabon Allah zai rama wannan azumi. Wannan yana tambayin ɗan kwangila zai cire zakka a cikin kwangilan da ake biyansa saboda kwatale ake biyansa. E to idan kuɗin ya zo daidai lokacin da yake cire zakkansa, dama yana da kuɗin da yake cire zakka wannan kuma ya zo daidai lokacin da yake cire zakka ya haɗu da kuɗinsa zai cire. Amma idan ba haka ba ko dama baya zakka to ba za a ce sai ya cire zakka da kudin kwangilan da ake biyan shi kadai ba wannan addu'a yake ne wannan ya ce yana tambayin hukunci akan sayan kayan da hukuman customs suka kama mota da sauransu suka yi gwanjansu su ai hukuma ce idan hukuma ce kuma ta ce ya zama na hukuma to babu laifi a matsayin hukuma wannan yana tambaya zai iya shiga itikafi a masallacin gidansa idan juma'a ba zai shigo ba cikin kwanakin da zai yi itikafi zai iya yi amma idan da juma'a ba zai yi ba sai a masallacin jami'a wani yana tambayan yana da shago da atamfa da takalma shin ko kayan suna da zakka value din su yana da zakka za a kimanta su a fitar musu da zakka wannan yana neman addu'a ne sannan ya ce kuma yana tambaya kan hadisi ya ce bai kamata mutum ya fiye da shekara biyar bai je ya gaida Allah ba wato kamar bai je umra ba kenan ko hajji akwai hadisi amma hadisi ne mai rauni kwarai da gaske kuma wasu malamai ma sun ce mawdu'i ne kuma shi abin da muka sani asali kawai a shari'a shine aikin hajji sau ɗaya a rayuwa shine farilla duk abin da yake ba wannan ba to ba matsala ce na musamman saboda hadisin mutumin da ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abubuwan da suka waje ba masa ne yace ba zai ƙara ba ba zai rage ba ko manzon Allah yace aflaha in sadaq na? oh to to to akwai hadari kwarai a gari so da ka zamu hakura da abin da muka samu na tambayoyi insha Allah zamu ci gaba gobe صلوا على النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملئ الأعلى إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله